إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi wanda ya kawo wannan yammaci na juma'a yau muna 21 ga watan rajab hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yau tana da shekara 1445 a gidan miladiya yau biyu ga watan biyu shekara ta 2024 mun tattaru da ku 'yan uwa masu albarka ɗaliban ilimi mata a wannan ɗaki daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wata'ala almasjidu salafi da ke nan yanki na unguwan dankali a garin zaria muna fatan Allah ya ƙara mu wannan yanki albarka Allah maɗaukakin sarki albarkaci ‘ya'yanku da mazajenku da gidajen aurenku ‘yan matattakinku Allah ya musu kyakkyawan zaɓin mazajen kirki matasa kuma da sauran masu neman aure su ma Allah ya dube su ya musu kyakkyawan zaɓi na alkhairi babban malamin wannan majalisi mala bakar Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa haske ya ƙara masa buɗi yadda ya damu da tarbiyyan ku Allah ya damu da tarbiyyan nasa iyali yadda ya kula da ku shi ma Allah ya kula da shi Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar duniya da lahira a cikin gabatarwa Mala Bakar ya gabatar da cewa cikin manufofin ko babban manufan wannan zama ta yau zama ce yar gida domin mu nuna farin ciki ga 'yan uwanmu guda biyu wanda Allah ya azurta su da ni'ima ta aure wanda ɗan uwa malam kamal shi ne ya auri malama hafsa kuma duk cikansu ‘yan uwa ne muna tare da su a hada-hada na addini da kuma ɗalabta na ilimi kuma wani tagoma shi shi ne duk cikan waɗannan ‘yan uwa guda biyu mahaddata alƙur'ani mai girma ne Allah azurta su da aure satin da ya gabata to domin mu nuna musu farin ciki mu taya su murna mu ɗiga namu albarkan da alkhairi sai aka fara da wannan zama domin hanyoyin da ake bi ana nuna murna hanyoyi ne daban-daban wani an tashi biki zai je ɗaura wuri ya nuna irin nashi murna na farin ciki wani zai ba da gudunmuwa ya ce ga abu kaza a rage zafi wani kuma zai yi addu'a ko daga nesa ne to mu kuma sai muka zaɓi baya ga ɗaiɗaikon gudunmuwa da muka bada a gefe to kuma mu taru mu ƙara nuna irin kalanmu shi ne mu ƙara yin ma Allah subhanahu wata'ala godiya ta hanyar yin wa'azi da faɗakarwa da nasiha da kuma jawo hankali domin kamar yadda kuka sani hausa suna da wata karin magana da suke cewa kowane tsuntsu yana kukan gidansu ne idan farin ciki ya samu ko bakin ciki ya samu to a nan ne za ka gane hakikanin kalan mutum wani kana iya ganin shi gashi mutum kaman mutum amma ana shiga cikin halin bakin ciki sai watsi da mutuntaka sai watsi da addini sai ya aro wata baƙuwar ɗabi'a da hali sai ya ƙwama kansa me dalili bakin ciki ya sani shi to haka nan kuma a babin farin ciki kuna tare da ‘yan uwa za ka ga wani ko wata ga himma na zuwa makaranta ko kuma ga alaman kyakkyawan niyya amma yana shiga cikin halin farin ciki to sai kan gare ma Allah lokacin sallah ne sai ka ga wata irin shigan da za ta yi sai ka ce ba ita ce take bulbula hijabi tun daga sama ƙasa sabo makaranta ba sai a kan gare ma Allah sai ka ga wata ta fito da duka ƙyale-ƙyalenta da irin ƙawan da Allah zuba a cikin gangan jikinta wata sai kaga ta gayyato masu kiɗa da rawa masu dj a zo a cika shi wata sai kaga har an gayyato maza da mata an fita bayan gari ko an zaɓi wani wuri da aka zaɓa ko da a cikin gari ne sai a je a yi wasa a yi dariya a yi shewa da maza da mata don Allah don Allah wannan wasan don Allah a yi abin nan ko dai a fita da shi ko kuma don Allah a yi haƙuri da wannan wasan da shi haka to sai ka ga an cika shi to waɗansu waɗansu iyayen ne ke goyon bayan haka sai a aiwatar waɗansu kuma iyayen ma suna goyon bayan haka ‘yan uwa sun manta cewa gwargwadon irin yadda ka yi ma Allah ɗa'a lokacin aurenka gwargwadon irin yadda Allah zai zuba albarka da yawa cikin auren gwargwadon irin yadda aka kangare ma Allah aka saba masa gwargwadon yadda Allah zai haifar da damiji da matsaloli a cikin gidan auren kun san sunan Allah na almuntaqim almuntaqim shine mai daukan fansa shi Allah subhanahu wata'ala idan ka kangare masa ka saba masa to yana da hanyoyin da zai dauki fansa akan bawa da yawa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa babu wanda ya san iyarin dinin Allah sai shi komai Allah ya ga dama yana iya mai da shi makamin da zai fada da kai sai ka ga gashi an zo gidan aure an yi aure ana wasa ana dariya ana murna dangin miji murna dangin mata murna amma kuma a zo gidan aure sati ɗaya biyu uku wata ɗaya biyu kafin wata uku an fara sulhu duk wannan soyayyen da aka yi ta zubawa a gida yanzu ya koma ukuba har akwai matan da za ta zo tana ma mijinta Allah ya isa tana fatan in Allah ya yarda sai Allah ya yi mana shari'a ni da kai akwai mijin da zai zo yana ma matarsa Allah ya isa yana ganin ta zalunce shi wannan kar ku daɗa kar ku rage akwai ƙofofi da yake da alaƙa da irin kangare wanda aka yi ma Allah lokacin da ake biki irin yadda aka fito da tsaraici irin yadda aka cashe sosai irin yadda aka yi wasa aka yi watsi da ibada sallah ba ta kima ba ballantana tsaraici bai kima ba ire-iren waɗannan matsalolin da suke faruwa irin yadda aka bar ƙawayen amarya suka fito cikin fitsara da lalata har waɗansu ma za ga ƙawayen sai a ce za a je ɗakin amarya a kwana wacce ba kuma ɗakin amaryan za ta je ba Allah kaɗai san inda za ta je kuma iyayen da sun sani idan kuma wani ya zo ya ce a soke wannan maganar zuwan 'yan mata wai kwanan ɗakin amarya ɗin nan sai a ce ya tsananta addini ai addinin musulunci mai sauƙi ne za shakka addinin musulunci mai sauƙi ne to amma da ka sauƙaƙa addini ko ki sauƙaƙa addini amma ake ta je ta kwana a ɗakin wani namiji ke kina ce tana kwana a ɗakin wata ce amarya da a ce ki tsananta addini ki ce in aka yi biki da magariba ki dawo gida ki kwana gobe ki koma wanne yafi kin ga ki ce ta dawo gida ko da ko za a ce kin yi tsananin addini to wannan tsananin ya fi riba gare ki ya fi riba riba ga ɗanki saboda irin matsalolin da ake samu yau da kullum suna da yawa so ala ayyi hal idan mutum ya zo biki ko wani wata harka ta farin ciki to a nan za ka iya gane wani irin kalari shi shin na Allah ne kuma Allah ya miƙa ma wuya ko ko yana raba ƙafa to shine idan mutum ya yarda shi na Allah ne kuma ya miƙa wuyan shi ga Allah kuma ya yarda a jibinta shi da hanyar Allah to sai kaga ya ce ni babu kiɗa ba rawa ba fati ba ƙauyawa dai ba wane ne ba wane ne ba wane ne mu tattaru a masallaci a sanar da mu kalmomin Allah a gaya mana shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda muna da yaƙini ɗari bisa ɗari cewa cin nasara da gamdakatar yana cikin waɗannan abubuwa ne tafarkin Allah hanyar Allah tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ina fatan da ni da ku gabaki ɗaya Allah ya dawwamar da mu akan wannan hanya Allah ya tabbatar da mu akan wannan tafarki Allah ka rayar da mu akan tafarkinka kuma hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama mu rayu akanta mu mutu akanta gobe kiyama ka tada mu kuma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na san mai yiwa kila dan wannan shimfiɗan da nayi waɗansu gaban su sai ya faɗi tana tuno irin kurakuran da ta yi a wurin 'ya'yanta a baya kila ta aurar da 'ya'ya biyu uku hudu ga kuma matsaloli nan ya cika gidan auren kuma ta tuna irin yadda aka kangare mu Allah a lokacin bikin 'ya'yanta a lokacin nan kila bata gane gaskiya ba ko kuma ta gane amma tana ganin ita ba za ta yi tsananin addini ba ko kuma ita dai kawai dai hankalinta ma bai kawo ba shi yasa aka yi kiɗe-kiɗe aka yi raye-raye aka yi bushe-bushe aka ƙetar haddin shari'a to kuma yanzu muke da muke maganan nan tana nan tana tunanin to ko shi yasa dama zaman auren wance ya ta'azzara ga wancan nan ta dawo ɗaki ga wancan nan zaman ba daɗi ga wancan nan kullum sulhu to kila abin ya dame ta yanzu to kofan tuba a buɗe take duk wanda ya ma Allah ba daidai ba idan ya tuba ma Allah Allah yana shirye karɓi tubansa idan ka tana kurakuranka na baya wa man ja'ahu maw'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wanda ya tuna ya kuskure a baya yayi ba daidai ba ya ketare haddin shari'a ya saba tafarki madaidaici ya kangare ma hanyar Allah ga matsaloli suna faruwa to idan kika rabe ga Allah a cikin dare ko a cikin rana ma ko lokacin da kika yi waɗansu ibadu ko ki sadaka ki istighfari ki tashi cikin dare ki tuban ma Allah akan kurakuran da kika yi kuma ki dade kina yi to shi kuma Allah subhanahu wata'ala mai karban tuba ne kuma idan Allah ya karbi tubanki abin da ya jarabce ki a ciki to Allah kuma madaukakin sarki yana iya gyara miki shi idan ƴaƴanki ne suka kasa samun miji saboda Allah ya fusata da ke auren yake ta farko ko ta biyu kin kangare masa sai ya sa to ƴaƴanki guda biyu uku hudu ga sunan duk sun isa aure ƙawayen su ga sunan daga mai ƴaƴa uku sai hudu ke ko naki babu tsayayye akwai yankin fusata Allah ne Allah ya dauki wannan matakin akan ki irin yadda kika kangare ma Allah kika fusata Allah to ke ma Allah zai fusata ki ya cusa miki bakin ciki da damuwa ki kwana da shi ki tashi da shi kina ta fatan Allah da ya kawo Allah da ya kawo duk inda kika dan samu wani dan malami da Allah mana a taya mu da addu'a ga su wance da wance da wance nan har yau dai ba wani bayani to kila kin fasa ta Allah ne ban ce iya dalilin kenan ba kun gane kar ku dauka ina nufin duk wacce aka gaba ta aure ba iyayenta sun kan gare mu Allah ba lalai ba amma akwai yiwuwan kuma Allah ya fasa ta da kai ne wani daga cikin magabata ya ce nakan gane na saba ma Allah idan na gama ta na ta ƙi mun biyayya kawai matan shi in ga ta ƙi masa biyayya to bai damuwa da wai menene zai mata ta zo ta yi mishi biyayya sai ya koma ya ta istighfari ya ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala yace jim kaɗan sai ka ga mata ta taro ta rusuna a gabana tana mun da'a dama ka'ida ce saninniya gwargwadon yadda kake da'a ga Allah gwargwadon yadda Allah zai hora zukatan bayan Allah su yi maka da'a kun gane gwargwadon yadda kake da'a ga Allah to haka nan shi kuma Allah subhanahu wata'ala zai hore bayan Allah su maka da'a ke ba wai ma mutum ba kawai dabba dabba akwai magabata da idan dabban su ta kangare musu sai ya kama kunninta sai ya karanta mata wata aya a cikin sura Ali Imran أفغير حكم الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون idan dabbansa ta kangare masa tana ta tutsu ta ƙi hannu sai ya kama kunninta sai ya karanta mata wannan ayar sai kaga dabban ta yi la'asa sai ta tudis sai ta shuru duk wannan hargowar da take yi da hayagagan da take yi to yanzu an tunatar da ita Allah sai ta rasa na da haka in ka bi Allah kai ma sai Allah subhanahu wataala sai ya hore maka bayin Allah shine kaji a cikin hadisin Abu Huraira Allah ya hore masa har kama shedan abin Allah ya kyauta kana iya ji kila a cikin kunan a ce akwai wata wanda yake aljini ya kama ta Allah ya kyauta ya ta wahalar da ita ya ta azabtar da ita amma shi sayyidina Abu Hurairah shi ke kama shedan ba wai shi aljini ya kama shi ba shi dan dan sosai sai na abu huraira ya cafke shi ya kama shi lokacin da aka tara zakka kafin a zo a raba kawai cikin dare sai ya ji ana musu musu ana musu musu ana musu musu da ya tashi ya duba sto ya duba sto inda ake aje abinci kawai sai ga hannu yana ɗiban abincin kamar tiya-tiya ko mudu-mudu yana ɗiba yana kaiwa yana komowa nan take sai sai na abu hurairu sai cakke hannunsa ya ce na tuba ka yafe ni kai haƙuri ba zan ƙara dawowa ba sai na abu hurairu ya ce to kayi na farko kayi na ƙarshe in ka ƙara dawowa wallahi sai na kai ka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da aka waye gari abu hurairu yana zuwa majalisin annabi sai annabi ya ce abu hurairu ko ka kwashe da bakon ka jiya ka ga wahayi daga Allah Allah ya ga mu annabi abin da ya faru yace ai kaji kaji kaji yadda muka yi manzo Allah annabi yace zai sake dawowa ya kuma sake dawowa aka yi na biyu a na uku annabi yace zai ƙara dawowa kuma ya ƙara dawowa to a lokacin nan ne yace mishi to ke bayan Allah shiga cikin cin mana a lokacin nan shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi sallama a shi ne wannan shaɗanin yake ce ma abu huraira zan gaya maka addu'an da in ka zo bacci ka karanta ta to shaɗani ba zai kusance ka ba a lokacin nan ne gaya mishi ayatul kursi to amma ba za ta zama shari'a ba har sai in annabi ya yarda da hakan to shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi sallam ya ce ya faɗi gaskiya amma kuma shi tantagaryen makaryaci ne mahallin shaɗi na shine yayin da sahabi ya tsoraci Allah sai ga shi Allah ya hore mishi aljanni na ma iya kama aljanni amma mu a cikin mana sai dai a ce aljanni ya kama wata ko ba haka ba to kaga gwargwadon irin yadda ka bi Allah gwargwadon irin yadda Allah zai hore maka bayin Allah idan ka ɗauko kissan sahabbai akan irin wannan bayin ba zai ƙididdigu ba akwai sahabban da suka kama hanya za su je da awa a tafarkin Allah suka shiga daji ungurmin daji sai hanya ta ɓace musu suka rasa ina ne gabas ina ne yamma cikin daji ne suna cikin wannan tafiya sai ga wani katon zaki a cikin wannan dajin sabai suka ce kadai bari mu je mu tambayi wancan zakin ya nuna mana ina ne hanya baiwa Allah idan ki idan zaki to ba ma zaki ba yanzu nan kyanwa in ta shigo nan wallahi wata abu za ta fita kyanwa wannan to ballantana a ce an samu na firɗe ɗan kare kai ko ragon layyan da ake kaiwa gida wallahi wata ba ta iya zuwa kusa da shi ragon layya fa wanda aka kosa ranar sallar ta zo a yanka ko na suna to ballantana a ce wai kin ga zaki zakin kuma a cikin daji shi ne sai waɗannan sahabbai suka ce bari a tambayi wannan zakin zakin ya taso yana huci ya ga abinci suka ce ya kai zaki ka ji tsoron Allah mu ɗin saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne za mu je isar da saƙon Allah ne hanya ta ɓace mana nuna mana ina ne hanyar gari kawai sai wannan zaci su kawai sai sace kawai ɗan kakkaɗa bindin shi kawai sai ya shiga gaba kawai tafiya yake tafiya yake suna bin shi har sai da ya su inda yake kan hanya sannan wannan zakin ya nuna musu hanyar suka gane hanyar shi kuma ya dawo abin shi idan ka bi Allah sai Allah ya sa duk bayan Allah sai ya hore maka su sai ya hore maka su ruwa wannan teku sahabbai za su je da'awa a tafarkin Allah suka zo bakin ruwa gashi babu jirgin ruwa babu kwale-kwale ballantana a yi musu fito ya za a yi shugaban wannan rundunar yakin ya ce kai jama'a ku dakata mu dinnan bayan Allah ne kuma ɗan saƙon Allah ne don manzan Allah ya aike mu wannan ruwan ita ma baiwar Allah ce ai ke ruwa mu bayan Allah ne kuma ɗan saƙon Allah ke ma baiwar Allah ne ya rage naki kuma haukar ruwan nan me ruwaito hadisin ya ce wallahi sai da na rika jin ƙaran ko fatan dawakansu akan ruwa kamar yadda kake jin ƙaran gofatan dawakai a kan dutse kun taɓa ganin wanda ya hau ruwa kana jin ƙaran gofatan dawakai to idan ka zama na Allah haka nan Allah zai hore maka zai hore maka bayansa kun ga akwai waɗanda yake Allah subhanahu wata'ala ya kan hore musu iska ɗauki irin annabi Dawud ko annabi Sulaiman inna sakharna inna sakharna lahu ar-rih tajri bi amri wa kha'an haythu asab wa shayatin kull banna'in wa ghawwas wa akharu min shaklihi azwaj Allah ya ce ya hore ma annabi annabi Sulaiman iska kun ga yanzu ne ake wani ƙaryan wani akwai jirgi sai a shiga mu jirgi a je ina a je shi annabi Sulaiman iska Allah ya hore masa tajri bi amrihi tana tafiya da umarnin Allah da iznin Allah ruha'an cikin taushi da sassauci ba wai iska rididididid inda zai cutar ba kawai yanzu in yana son ya tafi Kano ke ne yanzu zaki ce bari sai na je na hau mota a'a shi annabi Sulaiman sai dai kawai ya ce to iska za mu je anguwa Allah ya ce muke annabin Allah ina za mu je za mu je Kano za mu je anguwa uku misali haka ne iskan za ta tashi a hankali kawai gashi aka yi su kawai za ta tana tafiya cikin taushi da raushi ke in ba gata ba uwa nake da wannan sai wanda ya zama na Allah Allah ke mishi irin wannan tagomashin yanzu inda man fetur ɗin ya tsada inda Allah zai hore mana mu rika tafiya akan iska ai mu kun ga shar da yanzu yanzu ne sai mu daura tafiya umara wace ce ba za ta je ba muka ce a fito goron Allah kai mu to tafiya umara ta taso jama'a insha Allah ta'ala za mu tafi wacce ba za ta mutu wacce kuma za ta je to Allah ya kai mu gabaki daya idan ka zama na Allah idan ka zama na Allah sai Allah ya maka wata gata irin yadda ya ma annabi Dawud kun san irin gatan da Allah ya ma annabi Dawud Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa har tsuntsaye wa ƙaira mahshuratan kullum lahu awwa baya ga iska baya ga shaidanu da Allah hore masa to har tsuntsaye kai ba tsuntsaye ba har duwatsu yusabbihuna bil ashi wal ishraq da duwar watsu da tsuntsaye duk suna tafiya wai suna tasbihi tare da annabi Dawud kenan annabi Dawud yana tasbihi yana subhanallahi to haka nan zaka ga tsuntsaye a sama suna subhanallahi duwar watsu da ƙananan duwar watsu da manya suna subhanallahi saboda annabi Dawud ya tasbihi ga Allah saboda annabi Dawud ya yi tasbihi ga Allah kamar da ya bamu labari a cikin sura Sad واذكر عبدنا ايوب عبدنا داوود menene farko farkon so abun nan na cikin sota sad Allah ya hore mishi da duwar watsu da dabbobi da tsuntsaye duk suna tasbihi idan ya tasbihi wai duk da waɗannan abubuwan ina sa in kawo muku ne cewa idan ka zama na Allah to Allah yakan jibince ka abubuwan da yafi ƙarfin bil adama sai Allah ya hore maka amma ka dage ka zama na Allah ne bari in cika wannan gaban da waɗansu ƙisoshi guda biyu ɗaya daga ciki ƙisa a wannan zamani ɗaya daga ciki kuma ƙisa ne a zamanin tabi'ai akwai wani bawan Allah wani ko kuma ce akwai wata shekara da aka samu fari a garin makka ba ruwa to ruwa bai sako ba ballantana a yi shuka ballantana a samu abinci kun ga da damuwa an ta roƙon ruwa amma Allah bai saukar da ruwan nan ba shi ke da ɗaya daga cikin jigajigan tabi'ai ana kiran shi abdullahi bin mubarak yana zaune a masjidil haram a masallacin makka a ɗan wani guri a keɓe ya ce yana zaune cikin dare yana ibada sai can cikin tsakar dare sai ya wani mutum ya zo kun san irin sifofin da ya bada na mutumin ya ce sai gani mutum ya shigo masallacin ga shi da jeri ga shi da na hanci gashi baki wannan alamar sifan ne nake nan mummuna ko kyakkyawa ko ga wanda bakin ku alamar sifan kyakkyawa ne ko alamar mummuna ne ku duba inda ya sifanta shi gashi baki gashi gajere gashi da naƙisassen hanci yana ma ɗan ɗingishi ko da dai ba mu ce mishi mummuna ba mu ce na ƙasashe ya ce sai wannan mutumin ya shigo masallaci yawai ga gabas yawai ga yamma ko zai ga akwai idan wani a wurin yana kallon shi shi bai ga kowa ba shi ko sayyidina abdullahi bin mubarak babban malamin hadisi ne masanin Allah malami ne na Allah na ƙarshe sannan kuma attajiri ne kuɗi ne ashe shi yana keɓe a gefe yana nan yana kallon shi shi ko da yake yanzu ya shigo da ya gani shi kenan sai wannan mutum tun da ya gaba mai kallon shi kawai sai ya ɗaga hannu Allahu akbar sai ya sallar nafila raka'a biyu shi sayyidina abdullahi bin mubarak yace raka'o'in ma ba wani da tsawaita su yi can can can ba raka'o'i ne a taƙaice ƙila da wuce minti biyar bakwai ba ya ya gama da ya gama sai ya ɗaga hannu yana addu'a ya ce ya Allah muna da buƙatuwar ruwa a garin nan ya Allah an roƙe ka an roƙe ka baka saukar da ruwan nan ba ya Allah ka saukar mana da ruwa kuma yanzu yanzu nake so ya Allah yanzu yanzu al'an al'an ya Allah yanzu fa nake son a saukar da ruwan nan kun sa abin da ya faru wallahi kafin ya ɗan sauke hannun shi ƙasa sama ta haɗu da hadari Allah saukar da ruwan nan ku lura da yadda yake da gata a wurin Allah amma ke kila inda zai je kofar gidanki ko yanzu kina da aya cewa zai neman auren yarki kila kallon hadarin kaji za a yi masa kila kallon banza za a yi masa shi yasa wato ashe idan ka ga mutane bayan Allah ka kyale su da mahalicinsu Allah kar ya zama ma'aunin da kake girmama mutum ko kake rena shi shine ma'auni na samu ko rashi idan ya zama kina ɗasawa ne da masu shi amma waɗanda suka zama ba su da shi ke rena musu ƙura kike yi walaƙanta su kike yi to akwai yiwuwan kina walaƙanta masoyin Allah shi kuma Allah ce man adali waliyan faqad azantahu bil harb duk wanda ya gaba da makina a masoyina waliyina wallahi ya shirya sai na yaƙi da shi da haka ma'aunin girmamawa da mutuntawa ba samu ne ko rashi ba ba kyau ne ko rashin kyau ba a fuska ma'aunin girmamawa ya zama addini wanda ka fahimci yana son Allah da manzo kai ma ka kaunace shi in bai da lafiya ka ji kamar sashin jikinka ne ba lafiya in ko ya mutu ka ji kamar an yanke gaban jikinka ne haka ka'idar soyayya take a tabarkin Allah a cikin addini amma kin ga wance talaka ne an yi sallah zanin da ta daura ma ke kin gama yayin cikin shekara goma sha biyar da suka wuce da aka kiran nan ba shi ta da kima a wurinki wata ma Allah bai bata kayan sallan ba banya gaggen zanin ta ta dauka dai aka dan wanke dai aka lallaba ke a gurinki da aka wannan walakantacciya ce kaskantacciya ce wallahi akwai yiwuwan tafi irinki cikin tirela goma daraja a wurin Allah to shi ne wannan bawan Allah da ya addu'a ya ce ya Allah yanzu nike so a saukar da ruwan nan yanzu nike so a saukar nan take sai Allah ya haɗa hadiri kuma aka saukar da ruwan to da ruwan ya ɗan tsagaita sai shi wannan bawan Allah sai kama hanya zai fita to shi kuma wannan babban tabi'in sai ya bi shi ya ce zan bi shi in ga gidan shi saboda bayan Allah na ƙwarai suna son su ga na Allah shi na Allah ni shishige mishi kake kukkutsa kanka kake ku kulla alaka saboda in ka kulla alaka da na Allah kai zai taimaka kai zai ja farin jini a wurin Allah kai zai kare ka daga iblis da shedani na sarari da na ɓoye kun gane da ka shi bawan Allah kutsa kai ake alaƙa da shi in kina da 'ya'ya ki ƙoƙari ki alaƙantar da su da mutanen kirki da bayan Allah na ƙwarai in kina da 'ya ki ƙoƙari duk yadda za ki ki ta addu'a kina buɗe idanki kina shawarwari ya za a yi ta samu mutumin kirki na Allah ta alaƙa da shi ko da ko ba zai iya yin akwati ɗaya ba saboda rashi da halin yau arzikin duniya banza ce Allah yana ba da ita ga kafirai ma ballanta namun mu ne sai dai jarabawa idan kika yi alaka da na Allah to za ki kama hanyar Allah wata bai sabila man ana ba ilayya haka Allah ya ce ku bi ta ka bi ta farkin wanda ya mai da al'amari gare ni ba aibi bane ki tallata yakki ko ka tallata yakka ga mutumin kirki na Allah irin yadda sayyidina Umar ya tallata na na Hafsatu da sayyidina Abubakar da sayyidina Abubakar bai karba ba ya tallata ta ga sayyidina Uthman a lokacin nan matan sayyidina Uthman ta rasu yar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kaskantar da sayyidina Uthman ya kaskantar da nana Hafsatu ashe nana Hafsatu ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne zai aure ta amma kafin na sai da sayyidina Umar ya je mu sayyidina Abubakar magana yace ga ƴata nan Hafsatu ka san mijinta ya mutu a gurin yaki ka zo ka nemi aurenta sayyidina Abubakar in ka ce in ya ce in kun san dalili ashe abokin shi na kwadda kurman zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara shawartan shi akan me kake gani akan in aure Hafsa shi ko ba zai iya ce ma sayyidina Umar ai mun fara shawara da manzon Allah ba ya tona asirin annabi sallama shi ko ba zai iya cewa ba na santa ba ya za a yi wanda manzon Allah yake kauna ka ce ba na santa da haka ba shi da kalman da zai iya gaya masa yadda Umar sai da ya shiru kawai ya ce Allah ya sa mu dace eh ka gaya mun kana yi ko ba ka yi ya ce Allah bai sa mu dace shi kuma sayyidina Usman da aka gaya mishi cewa to gana na Hafsatu ka zo ka nemi aurenta ya ce sayyidina Umar ya ce nagode da tarin alkhairi amma ka bari yanzu ina cikin wani raɗaɗi tukuna ban gama jurayen rabuwa da na na zainabu ba kila kun gani bai kaskantar da sayyidina umar ba ya tallata yarta ga mutane ga mutumin kirki sayyidina abu huraira ko wani daga cikin sahabbai ya auren da yarsa ga ɗalibansa sa'id bin musayyib da bai gan shi ba a makaranta kwana ɗaya kwana biyu ya tambaye shi ya aka yi baka zo makaranta ba ya ce mata ta ce ta rasu ya ce to ina da ‘ya'yan kana so in baka aurenta ya ce Allah ya ce maki malam Allah ƙara malam imani shi kenan kawo kaza nan take ne da neman auren da ɗaura auren duka duka bai wuce cikin minti goma sha biyar ba an neman an amintan an yi waye an ɗaura aure ɗalibi ya gama karatu zai tafi gida sai na abu ya ce da ka ta kai ban Allah da matanka da kun ji za ka koma gida kai karan gaurantaka ta sa matanka a gaba ku gaba Allah ya ba mu alkhairi ya fito gauro ya koma da aure to idan kai alaka da mutumin kirki haka nan zai amfane ka to shine sai wannan tabi'in sai ya bi yana bi sadab sadab yana raka wannan ga inda zai shiga da ya je sai ya ga ya shiga wani gida sai ya dauki wani alama sai ya alama a gidan da aka wayi gari sai ya dawo ya ce da Allah a mishi sallama da mai gidan nan aka ce a wannan gidan gidan bayi ne gidan sai da bayi ne bayi bayi aka ce bayi to dama na gaya muku attajirin gaske ne sai ce to shikenan a kawo mishi bayi zai siya aka kawo mishi bayi iri iri kaga wannan nagartacce ne wannan akwai aiki wannan kaza wannan kaza wannan kaza sai bai ga wannan mutumin ba ya ce duk ba zai sai kwaɗe daga ciki ba ya ce kuna da wasu ka ce in dai bayi kake nema da gartattu ga su sauran bayan da muke da su wani su kaskantattu ne wani ne zai masu yi wannan bawa wanda masu ya ma yi asara ya ce to a ɗauko musu in gansu ana fito da wannan bayin mutum ku kawai sai ga wannan mutumin a ciki wai ashe bawa ne duniya ta ɗauke shi kaskantacce amma kula da irin yadda suka ɗasa da Allah shi ne sai ce ni ga wanda zan siya nan suka ce kai wannan mahaukaci ne an kawo maka nagartattun bayi amma ka ce irin wannan kaskantaccen zaka dauka ce shi nake so suka ce to mu ko kyauta ka matsa mu baka wannan muna iya baka yace a da kuɗi zan siya ya kuma karba ya bada kuɗin aka bashi yana karban wannan bawan sai ce to bawan Allah yanzu na yantar da kai ka tashi daga bawa ka koma da Allah ya ba mu alheri zai tafi sai ya ce bawan ya ce a dakata dakata an kawo maka bayi nagartattu ka kisa ya kawai sai ka je ka sayi daga cika yan tari akan ni menene dalili ya ce kai bawan Allah ka kai mu wani boye boye na ga lokacin da ka shigo masallaci kuma na ji abin da ka gaya ma Allah kuma na ga irin yadda Allah ya maka tagomashi da haka na gane kai na Allah ne nan take sai mutumin ya ce ya Allah sirrin da ke tsakankanin da kai ya bayyana ashe akwai wani ka dai san abokin sirri yanzu in mala bakar ya rike ni abokin sirri zan rika alfahari da haka to wai ashe akwai wani sirri tsakankanin shi da Allah ashe shi na Allah ne to shi ne ce ya Allah sirrin da ke tsakankanin da kai ya bayyana ya Allah kar ka sa in tashi a wurin da rai ya faɗi ya sujada gawan shi aka ɗauka wai ina sa in nuna muku ne idan ka zama na Allah sai Allah ya zama naka sai ki zama addu'a ma in kin yi Allah baya tozata ki Allah baya kunyata ki ko da kuwa idan duniya ana ganin ki kaskantacciya wannan kissa na farko kenan kissa na biyu shine da ce muku a wannan zamani an ba mu labari a wani gari daga cikin garuruwan katsina haka aka ba mu bayani shi ma an samu fari na rashin ruwa ko an shiga an fita an ji an yi roƙon ruwa ba za a samu ruwan ba kuma hadari sai haɗu sai abin nan to akwai ran da hadari ya haɗu wani bawan Allah yana gonin shi sai ya ji wata mahaukaciya mahaukaciya fa ta fito yana cikin gona tana cewa ya Allah kar ka saukar da ruwan nan ya Allah kar ka saukar da ruwan nan ta ya za a yi kowanne daga cikin su yana da gida da ɗakin da yake shiga ya ɓuya ni ba ni da gida ba ni da ɗakin da nake shiga in ɓuya in ka saukar da ruwan nan ni zai jiƙa Allah kar ka saukar da ruwan nan kawai sai hadarin ya baje sai wannan bawan Allah ya ce up up up sirrin kenan to shine kamar yadda aka ba mu bayani sai ya kai magana da hakimin su shine aka je aka samu wannan mahaukaciya aka ɗauko ta aka tarereye ta aka je aka samun mata da ɗaki aka yi mata gata a ranar nan kuma Allah ya saukar da ruwan sama da aka kakku ɗauki abin kakku rena wato duk yadda za ki ƙoƙota ki zama na Allah ki ƙoƙota ki zama na Allah ne abin ba wani a wani kaɗi firin mallakan duniya ba ne ba batun yanzu wani irin gida kike zaune ba ne ba wani irin mota mijin kike da shi ba ne ba wani irin kaya tufafin sawa kike da shi ba ne duk ba a nan take ba abin in ka zama na Allah ne sai Allah ya zama gatanka to Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu gaba ta biyu yanzu wannan gaba ta farko ne ita ce shimfiɗa to gaba ta biyu ya ɗan uwana mata ku yi Allah godiya da yi ku mata kar ku rena daraja da matsayin da Allah ya yi muku na san a shekarun baya can har yanzu ɗin ma a waɗansu gidajen musamman gidajen sarauta idan ka ga mace tana tutiya tana hura hanci wai ta haifa ɗa namiji ita ne ta haifo sarki ita ne ta haifo hakimi shi zai gaji uban shi amma idan mace tana haihuwar mata rena ta ake yi ana ganin ina ai an tsaron mata abin gunin ban al'ajabi irin jahiliyan irin irin tadin jahiliya in an haife musu mace suna jin zafi har sukan kashe ta ɗan an haifa musu ɗa namiji suna murna suna tukiya suna hura hanci to irin wannan jahiliyan har a wannan zamanin akwai ta musamman gidajen sarauta ko kuma gidajen masu kuɗi yawwa saboda baƙin ƙiyayya ita ta kosa mijin ya mutu ɗanta ya gada ni na taɓa ganin rashin kan gado irin wannan ke abin da baki gane ba shine in ɗanki ya gada wata ne za ta mora in mijinki yake da shi ke za ki mora kun gane abin da muke nufi idan mijinki yana da shi ai da ke da shi kuke shiga ɗaki ku kulle ko ba haka bane amma in ɗanki ne fa za ki shiga ɗakin ki kulle da ɗanki ne wata ce can ita kuma za ta mora kuma in Allah ya haɗa ki da surikan kawai kina ji kina gani ɗan ya ƙi miki abin da kike so saboda matan bata so ba ana samu ko ba a samu to irin wannan jahiliyar jahiliya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ay yumsiku ala hunin an yadsu fi turab ala sama yahkumu to in an haifi mu ɗaya daga cikin su mace sai ya koma har ɗuya yake yana kunya saboda abin bakin ciki ya same shi zai koma yana tunanin ayyun siku ala hunin an yadda su fi turab haka nan yanzu zai karɓi wannan ƴa macen cikin kaskanci da walakanci wani ƴa mace yake an dauke ki walakantacciya ne ko ko ma kawai dai ya je turbuɗe ki a ƙarƙashin ƙasa ya kashe ki a huta an yi kuma irin wannan ba ɗaya ba biyu ba uku ba a zamanin jahiliya ne mace aka mai da ita kamar tsuran keke kun san tsuran keke kun yi shiru kun san tsoron keke ina irin keken nan da ba sirji mai kyau ba ba ba kariya ko dan nasta gaji gurin kare ruwan nan duk babu kawai an yashe ta anan ne kawai sai dai idan mutum ya zo ya ba da dan naira ashirin din shi ya karba ya je ya awa ɗaya awa biyu ya dawo haka mata kuke a zamanin jahiliya hayan ku ake badawa sai dai mutum ya zo ya ce to da Allah akwai wata yar abin nan ne eh to a bani haya na sati ɗaya sai a bada hayanki sai a bada haya idan mutum ya je gama shegantakan shi da ke sai a dawo da ke wani ma in ya gani a to ni ma ba na sati da shi yasa ce kamar tsuran keke keken ma ba mai gata ba tsura wadda ba ta da gata to idan dai haka ake ma ya mace to wace maganan wai ya mace ma sai ta zaɓin mijin da za ta aura in mata ta sa'a kenan fa an batta da rai in za a wurin da ke kina batun sai kin zaɓi makan ki miji wane ke ɗari ke ba sai dai wanda aka baki ke ba ma wannan ba idan kina aure da miji sai mijin ya mutu to cikin ƴaƴan mijin naki duk wanda ya riga zuwa ɗakin ki ya cire rigan shi ya jefa a ɗakin ki to kin zama nan shi matan uba kuma ta zama na ɗa a'a ba za ta ce matan ɗa ba saboda burkiji ɗan yana da zaɓi in ya ga dama ya riƙa ba da hayanki in ya ga dama ya rika shiga daka da ke in ya ga dama ya sai da ke ai ba mata ba kenan in kika ce ta zama matar da ai kin girma mata in dan ya ga dama ce to za a rika ba da haya in ya ga dama ya ce to ni zan rika kedewa da ke uban shi ya kede da ke shi ma zai kede da ke in ya ga dama kuma ya ce zai sai da ke wani kaskanci da walakanci ya wuce wannan amma duk qur'ani ya zai bata wannan gurbataccen tsarin ya mutunta ya mace ya kimanta ya mace ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarathu nisa akarha baya halatta ku gadin ƴaƴa mata aka bata wannan aka zo aka ce wa idzal mawqudatu su'ilat masu kashe ƴaƴa mata aka bata wannan masu aurar da ƴaƴa mata aka ce fa mastamta'atun bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna fariida duk macen da ka aura sai ka bata sadaki ba magana kawai yanzu ubanta ne ko wani waliyinta ya karɓa sadakin ta cinye ba sai ka bata sadakin ta kai ba ma wannan ba manzon Allah ce duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata biyu ya kyautata tarbiyyar su har suka yi aure da ni da shi haka zamu zauna a gidan aljanna kun ji an faɗi wannan akan ɗa namiji da haka ku ƙara godiya ga Allah musulunci ya fito da ku musulunci ya girmama ku musulunci ya kimanta ku ya ɗaukaka darajar ku a da kan ma ki ɗauka zamanin jahiliya ki ɗauka shekara arba'in nan cikin kunan wace ce ta kai shekara arba'in shekara arba'in take sa hijabi ga sajiya can su ne dattawa sun wuce shekara akwai wacce take sa hijabi shekara arba'in da suka wuce gyalale ɗan gyale dan ku daina ta'aliki ko bari ku ji kawai abin da nake faɗi ba sai kun yi ta'aliki ba gyalale ko yanzu ɗannan ƴaƴan ƴan masu ƙuruciya ma duk ba ku ma san wannan gaban ba Allah ya tsamar da ku daga wannan sharrin Allah ya tsamar da ku daga wannan sharrin to yanzu irin yadda Allah ya suturta kuɗin nan ya ba ku hijabi gayi nan kun lulluɓa jikinku cikin mutunci da dattaku godiya ya kamata ku yi ma musulunci ko ko ya kamata ku yi musulunci mutunci ne yanzu cikin ku nan kowace daga cikin ku inda za mu miƙar da ita mace don Allah ki taimaka ki ɗan cire hijabi kawai kun ga dai ba yawa muke da shi ba anan mu maza da ke nan gurin ba mu ce mu biyar ba mu shida kawai mace dan Allah wanci ki taimaka ki cire hijabi wallahi wata da ai mata wannan ta gwammace ta asarar naira dubu ɗari da a ce kawai ta cire hijabinta a gaban namiji to ashe musulunci gata yi muku musulunci ya mutunta ku ya kimanta ku to ku ƙara godiya ga Allah kar wata kururuwa ta shedan ta iblis ta zo tana gaya muku cewa wai musulunci ya tawaye muku haƙƙi wai musulunci ya ce ku zauna a gida a ake mamace yanzu ya kamata irin yadda namiji ke fitowa yake gwagwarmaya wai ke ma ki fito ki gwagwarmaya wallahi wannan batanci ne kuma gayyato kafirci da kiristanci da yahudanci ne cikin al'umman musulmi wanda shine makiya Allah suke ta yi a yanzu musulunci ya gatanta ku kun gani dai yanzu wallahi da zan samu bari in juya don ku gane abin da nake nufi da zan samu wata mata kawai ta ce abin da nake so da kai ka miƙe kafa kawai sai dai ka ci mai kyau ka sha mai kyau kullum ni zan nemo in baka ka ci ka sha in maka tafafi ni zan maka kaza ni zan maka kaza kai kullum kawai kai kwanciyanka ni a manna na malana kun gane abin da nake zai nuna ina so in nuna muku irin yadda musulunci ya kimanta ku ne yace ku zaman ku a ɗakin ku da haka da cinki da shanki da tufafinki da duk wani abin da rayuwanki ke da bukata sabulun wankanki man shafawanki in ba ki da lafiya duwa aka dora ma wannan darajtawa ne ko kaskantarwa ne daraja ce ba ta irin gatan da musulunci bai muku ba ka hada da namiji yanzu wani karfe shida da rabi ya fara shirye-shiryen fita karfe bakwai da kwata zuwa da rabi ya bar gida ko miliyan yake dauka a wurin aiki zai fita gida karfe bakwai da rabi karfe takwas ba zai dawo sai karfe uku zuwa karfe biyar duk arzikin da ya samu wa nake cinyewa matan shi shi kullum yana shan azaba ke kina shan daɗi in ya sayo kaji kafin ya ci sai kin ci da ke da dangin ki ko ba haka yake ba ashe musulunci mutunta ko ya girmama ku to da ka cikin irin kyakkyawan godiyan da za ku yi wa musulunci shine ku tsare kiman kanku ku tsare alfarman ku na ƴaƴa mata duk abin da kika san zai zo rubuta muku addinin ki ki ta ka tsantsan da shi sawa'un wannan abin an ce miki ne an ce miki ne sai kin fito kin gwagwarmaya da maza a'a wannan abin miyagun kallace kallace ne da ake yi a gida a arewa arewa tv ne ko arewa menene sunan shi ko tashan tauraruwa suna zuwa da waɗansu fimafimai wanda ba abin da yake koya ma ɗaya mace sai kangarewa da lalata ke kya ce duniyan nan gaba ɗaya Allah ya halicce mu ne saboda soyayya tsakankanin maza da mata bari in karanta wata aya ku gyara mu in ba daidai bane wa ma khalaqatul jinna wal insa illa soyayya tsakanin mata da maza ba illa liyabudun Allah ce ba to sun takaita duniya ba abin da suka takaita duniya akai sai soyayya tsakanin maza da mata kullun iskanci ne da kalmomi na batsa da kalmomi na fitsara ka ga matan da yake ba mijinta ba sun shiga daki da wani namiji tana gefen gado yana gefen gado don Allah ko matanka na aure in kana da kunya za ka yi irin wannan a gaban mutane don Allah ku ne dattawa za ki iya zama da ke da mijinki a kan gado a gefe yana kan gado kina gefen gado to yanzu duniya tana kallo ga sunan fitsara da lalata har ma akwai wanda yake kama wata har a fito a yi waƙa a yi rawa ana runguman juna don Allah akwai fitsara da lalatan da ya kai wannan to wallahi yawan kalle kalle irin wannan na daga cikin irin butulcin da kuke ma addinin musulunci wata soyayya ne musulunci bai gaya mana yadda ake yi ba wata matsala ne na gidan aure wanda musulunci bai gaya mana yadda ake yi ba yadda ake gyara ta ba babu da aka ki tsaya akan tafarkin Allah Allah zai ce muke ki amma lalata da fitsara ku lura ɗan fim ɗin nan duk wacce ba ce aure ba in ce aure sai ka ga cikin sati biyu uku hudu wata ɗaya sun rabu da mijin wai kuma a ƙarya wai su ne suke koya muku yadda ake zaman aure ashe ƙarya ne shedan ne da kuruwansa da aka ku kaurace na irin waɗannan miyagun fimafimai yana daga cikin irin godiyar da za ku yi ma Allah saboda irin girmama kun da yayi sannan cikin irin godiyar da za ku yi ma Allah ƴan uwana mata ku tsaya ku tarbiyyar ƴaƴanku ki zama uwan kirki ki zama uwa ta gari ki zama nagartacciyar uwa wacce take ta kasa ta tsari akan yadda za ta yi ta gyara tarbiyyar ƴaƴanta da duk waɗanda suke da alaƙa da ita kun ga duk wacce ta durƙusa ta haifo ɗa tana son ɗanta ko ba ta so amma soyayya tana da iyaka a shar'anci duk soyayyan da za ta sanya ki sangartar da ɗanki ko ƴarki ki shagwaba ɗanki ko ƴarki ki sa ƴarki ta kangare ma Allah da dokokinsa ta ƙaurace ma shiryen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kasa zaman aure zama nagartacce cikin biyayya da da'a ga miji wannan ba soyayya sunanta ba kiyayya ce domin kin buɗe ma ƴarki ƙofan wuta ne tun daga duniya kafin ranar tashin alkiyama idan ƴarki ta zama shagwababbiya ta zama ƴar son jiki ba a horar da ita an koya mata yadda ake zaman aure ba idan namiji ya zo ya ce wance je ki min kaza haka nan tana kwanci akan gado za ta rika hura hanci ni kana matsa min fa ni kana matsa min bari in karanta maka ka ji ka gane ta kan gare duk macen da wannan ita ce danta, to matsala ɗayan biyu ne ko dai irin yadda take azabtar da mijin shi ma ya ta azabtar da ita ba za ta ji daɗin zaman gidan aure ba ke ribanki ne a ce yake kullum tana cikin matsala a gidan aure ko kuma ƙila mijin ya ɗauka ta fi ƙarfi na na batta da Allah duk lokacin da ta kangare wa miji ko mala'ikun rahama suna tsine mata da haka tun a duniya a ce yake tsinanniya ce Allah ya kyauta me ya haifar da haka kin shagwaba ta a gida kin nuna mata ita 'yar gata ce kin nuna mata ta fi ƙarfin miji ta fi ƙarfin dokan miji ta fi ƙarfin hannun miji miji bai isa ya sa ta koya hana ta ba kar ki zama wannan uwan wannan uwan banza kenan idan kika shagwaba yanki kika lalata tarbiyyar yanki shine sai kiga ana zuwa makaranta ana karantar addini ana gane hanyar Allah ana ɗaukar nagartacciyar hanya ke ko ake shafafiya da mai ci ita ba a takura ta ita ba a matsa mata ke wallahi ba za ki yadda malamin islamiyyar nan su rika dukan yake ba don an daki yake sai ne wallahi a duke ta a yanzu ya gadar mata da dariya da ganin hattashin alkiyama ya fi alkhairi a banta a barta sangartacciya bakar jahila sannan kuma al'umma duk suna tsangwaman wanda yake jahili kila kun gane abin da muke nufi ki je a duke ta mana gobe za ka zo ce dariya duk wani wanda kuka gan shi a duniya ya samu wata ɗaukaka malamai suka ce sai da ya bi ta gadon wahala duk wani wanda ka gan shi yana da wata ɗaukaka a duniya to sai da ya fi ta gadon wahala sannan ya isa zuwa ga inda ya hau in ka ga mai kuɗi kar ka ɗauka wani mai kuɗi yanzu yanzu ne kawai ya mafarkin yana kwance talaka sai ya mafarkin gashi ne kuɗi kawai sai ya tashi gan shi da kuɗi wallahi ba haka ake yi ba sai ya shiga kasuwa ya siya ya siyar ya sara ya sarar ya taro haka nan zai ta faɗi tashi yana wahala daga ƙarshen Allah ya mishi nufi sai ka ganshi da kuɗi idan ka ga mutum da ilimi da malanta ko na addini ko na zamani ya je karatu ya karanto ya zo cikin dare ya muraja'a ya muzakara ya bibiya ya tambaya aka tambaye shi ya bada amsa wani zai kwana wallahi yana karatu to daga lokacin nan kuma sai ya zama yanzu ya samu ilimi shine sai ka gan shi a kishin gide ga dalibai a gaban shi ana ala gafarta malam in yi magana ba ma a kiran shi da sunan shi idan duk inda ya wuce sai dai a ce Allah ya gafarta malam akwai darajar da ta wuce wannan kun ga malamin da ake kiran shi da sunan shi sai dai Allah gafarta malam Allah ya taimaki malam Allah ya kara malam imani Allah ya tsare mana rayuwar malam ba haka muke ma malamin mu addu'a ba me ya gagar musu da wannan kyakkyawan ambatan kun gane sun bi ta gadon wahala suka wahala sannan sai ga shirin sun samu ɗaukaka to haka duniya take in kika salwantar da rayuwar ɗanki kika shagwaba ta kika ɗauka ƴan lele ce ko ɗanki ko kika ɗauka ai wallahi kishiyata bata isa ta horon min da ɗa ba a ƙyale min ɗana ballagaza wai ki a ƙyale miki ɗanki saboda ni saboda wai kishiyanki ne wallahi bata isa ba ki bari ta horar da dan gobe dariya zai saki amma to ya haƙuri ina mara amma in kika bari ɗanki na ta sa ki dariya yanzu to ki tabbaci haƙiƙa za ki zubar da hawaye hawaye mai zafin da yake in ya fara miki zafi daga nan har tashin alkiyama kakki ha'inci ɗanki kakku ha'inci ‘ya'yanku ku bari a yi musu tarbiyya tarbiyya irin ta addini a makaranta ne a masallaci ne a gida ne ko da kishi yake ce in dai za ta yi maɗanki abin da ya dace wallahi ta je ta yi riban naki ne ba riban nata bai ita ma tana da ladan abin da ta yi tarbiyya ke ma kina da ladan abin da kika ba yi na ba da kofa a maɗanki tarbiyya da haka ki zama uwa ta gari ki gyatta ƴaƴanki bayan kin gyara kanki ki zama kyakkyawan abin koyi a babin tsafta kar ki yadda ƴaƴanki su koyi karanta daga gare ki duk macen da ta zama ƙazaniya wallahi wannan macen ta zama shashasha ta zama ballagaza ta zama bankaura ta zama kanuwan katon ƙauni ka ga mace bakinta na wari ka ga mace hammatanta ba ta aske gashin hammata ka ga gashin maranta ba ta askewa ka ga ɗakinta ba ta iya tsaftace shi ba bayinta ba ta iya tsaftace shi ba kicinta ba ta iya tsaftace shi ba yanan girgiza cika mata gida me ake da irin wannan matan don Allah me ake da irin wannan mata ina faɗin wannan ina mai addu'a ga mahaifiyata Allah ya gafarta mata da sauran iyayen mu gabaki daya wallahi tun muna primary abin al'ajabi tun muna primary duk cikin yan ɗakin mu wanda ya dawo yana tana shigowa ɗaki ta daga makaranta za ta ce a jika ɗauki buta ka je bayi kai tsarki ka wanke matsayin ka wanke hammatanka ka sa sabulu ka wanke hammatan ka wanke wuyanka in ba za ta ce kai wanka ba kenan in za ka fita ka je makaranta ka sake dawowa an jima ka je wata makarantar ka dawo ko ka je anguwa ka dawo wallahi sai ta gaya maka wannan za ta ce ka samu gawayi ka sa gishiri ka goge bakin ka kakkai da bakin ka ya rika wani kullun ta danke ne shi yasa muke mata addu'a ta alkhairi ba mu koyi kazanta ba ba mu koyi kazanta ba ba mu tsawon lokaci da iyayenmu maza ba amma mun zauna da uwa mace amma ta zama mana kamar iyaye maza ta hada baina tsakankanin uwantaka da ubantaka ga baki da Allah ya gafarta mata sauran mamatan musulmi Allah ya gafarta musu to ki zama mai tsafta mai tsafta fan jini ke da shi babu mai tsaftan da ake kin shi saboda tsaftan shi amma mata ne ake kin su saboda kazantansu su wani lokaci idan kun ga maza suna kakkauda muku da fuska kika rasa dalilin abin da yasa namiji ke shan miki man kin yi kin yi kina bakin kokari kun san mata sukan ce ni dai ina bakin kokari na wata na bakin kokarinta tana yin abinci akan kari tana kaza to akwai yiwuwan kazanta ne kike da shi shi kuma namiji yana kunyan ya gaya miki ke kazaniya ce shi kuma irin wannan kazantan sai wanda ya ta irin zai iya gaya miki da aka maimako haka sai ta jin zafin ki sai ta jin zafin ki yana ganin ki sai rika jin haushi sai kiga duk kokarin da zaki ba zai rika yin miki dariya ba saboda ni saboda kazaniya ne ki matsalan ba in zaki fito ne ki je ki wani kuskure ma ki goggoge kafa ki shashafa wani makilin a baki ko menene ko jan baki sunan shi ba man nan bane ki gyara kanki ne baiwar Allah in mijinki ya zo kusa da ke ya rika murna yana farin ciki Allah ya hore mishi mata nagartacciya ingantacciya amma mace ta zama ba ta tsafta ina amfani irin wannan mata wata gashin kanta ko kyan gani bai da shi in mijinta ya ga gashin kanta sai ka ja fara kakari kamar zai amai kan tilas yake zama da ita wata in ka ga gashin hammatanta har yana gansa kuka kan tilas namiji ke zama da ita to ki zama uwa ta gari ƴaƴanki su koyi tsafta daga gare ki ƴaƴanki su koyi iya magana daga gare ki ki zama uwa ta gari kar ki zama ke ma ba ki iya magana ba in kina magana kamar lalataccen famfo a haka ƴaƴanki za su koyi irin wannan magana ba tattauna magana ba gyara magana ba iya kyalkyalce magana ga miji a in ke da ki koya ma ɗanki ba kina son sauran a makarantar sakandare ne za a koya mata za a koya mata kuma za a koya mata ma ke mu gano nan ki ke wallahi kin ji dadi kina da nono haka ke so eh masu irin wannan dabi'a kike so su koya ma yanki ki koya ma yake yadda ake magana da miji ke bari in gaya miki har yadda ake kallo ekki ta gane yadda ake kallon miji da idan da idan ta idan ki ki gaya mata ga magari ga yadda ake kallon su namiji in an shiga daki an keɓe ga irin kallon da ake mishi kallon da zai rika bashi wani ɗanɗano yana bashi wani irin garɗi in ma ya fita daga gidanki ne ya je anguwa yana Allah Allah ya dawo in ya tuna irin kallon da kike mishi in ya tuna irin daɗaɗan kalmomin da kike mishi shi ne sai ki siya zuciyarsa amma mace baki iya kani ba sai bakar magana sai waye sai waye sai ki zauna tsakar gida kan wata buhu shi kuma yanzu nan ya fita ya biya ga wata can ta caba kwalliya ta zo tana mishi karere a gaba sannan kuma ki ce in zai kara miki kishiya ke wallahi ba za ki taba yafe mishi ba Allah ya yi tsakanin ki da shi wallahi har abada ba za ki taba yafewa ba gyara kanki ki gani wallahi maza je da inda kun gyara kanku ina ga muku to ina fatan ki zama uwa ta gari duk ƴaƴanki su koyi irin waɗannan abubuwa daga gare ki abu na ƙarshe ƴaƴanki su koyi tada na imani daga gare ki kin ga sallah akan lokaci ƴaƴanki su koya daga gare ki zama ana karatun alqur'ani ƴaƴanki su koya daga gare ki azkar na safiya da marice ƴaƴanki su koya daga gare ki azumi litinin da alhamis ko uku so uku a wata ƴaƴanki su koya daga gare ki kyauta sadaka taimakon addini zumunci ƴaƴanki su koya daga gare ki duk waɗannan tadoda waɗanda suke ɗaukaka darajar bawa a wurin Allah subhanahu wata'ala kuma su gadar mishi da kyakkyawan ambato ko yana raye ko ya mutu sannan su jawo shi farin jini a gidan aure ki mallake dangin mijinki da irin waɗannan kyawun ɗabi'un da irin kyawawan ibadun to irin wannan ya kamata duk ƴaƴanki su koya daga gare ki idan kika zama irin haka sai a ce kin zama uwa ta gari kin zama uwa ta gari kin sauke nauyin da Allah ya dora miki na tarbiyya Allah subhanahu wata'ala ba zai kama ki da laifi ba hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya fa yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyati illa harrama Allahu alaihi janna aw kama qala sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya bashi kiwon wani abin kiwo ya ha'inci wannan abin kiwon bai ɗora shi akan turba mai kyau na addini da rayuwa ba to ranan da ya zo mutuwa a ranan nan kuma Allah subhanahu wata'ala zai haranta mishi jin ƙarshen gidan aljanna wani amfani kika samu a ce kin yi ƴaƴa biyar shida bakwai kila ma wata ce goma amma a ce duk kin gama rayuwar duniya kuma ranan da zaki mutu a ranan nan ne Allah ya ce to wancan na haranta miki gidan aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ma baki aure ba a duniya da yafi da ma baki haihu ba da yafi to duka dai wannan na kawo su ne domin in ba ku izina akan yadda zaki zama uwa ta gari nagartacciyar uwa wacce duniyar musulunci za ta alfahari da ita sannan rayuwar ɗan adam ma gidan aure gidan iyayenta makwabta malamanta za su yi alfahari da ita idan ta mutu sama ma za ta kuka saboda mutuwanta mu ma za mu kuka saboda mutuwanci amma idan kika zama ɗan uwan ɗayan ɗayan gefen kenan to kin yi ma duniya zuwan zomo kin zo a guje za kuma ki fita a guje sai dai mu ce Allah ya sauka ina fatan Allah ya azurta mu zama iyaye nagartattu duk alkhairin da Allah yake ba nagartattun iyaye Allah ya bamu abin da Allah ke gyarawa a zama nagartacce Allah ka gyara mu waɗanda suka yi kuskure wurin zama iyaye nagari a baya to muna fatan sun dai ji yanzu su miƙe su nemi taimakon Allah Allah ya taimake mu ga baki ɗaya mu zama nagartattu Allah ya sanya albarka a rayuwarmu da lokacinmu da dukiyarmu da ƴaƴayenmu da gidajen aurenmu Allah ya tabbatar da daga daga mu akan shari'a mu rayu akai mu mutu akai a ranar tashin alƙiyama ka tada mu a tutan annabi sallallahu alaihi wa sallama wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk